a wasu guraren da yawa cikin alkur'ani cewa yau mala yaku zallahu annabiyya wallazina amanu ma'ahu ranar kiyama ita ranar da Allah ba zai tabar da manzansa ba da wanda kuma suka yi imani tare da shi saboda haka mu biya bainahum bil qist kenan wa hum la yuzlamuna ba za a yi musu azaba ba ya azaba take shine wa ba za a zalunce su ba ya zalunce yake shine bita azirin bi gairi jirmin a yi musu azaba ba tare da laifi ba haka zalika na fa'alu bi haula to haka zamu yi wa wayannan su ma mm fa'alin la masha Allah li kulli ummatin rajal idza jaa ajalun fala yastahiru sa'atan wala yastaqdimuna wato qul ga ya musu ya rasulullahi ba sana ta magana cewa yaushe azaba za ta zo ba su ha jira masu ke yi azaba har nuna zo ba eh wai sai Allah ya ce ga ya musu ya rasulullahi la amliku li nafsi darran wala naf'an ni ba bana mallakar cutarwa wato wanda zan angije shi da kaina wala naf'an ko amfani da zan janyo illa masha Allah sai abinda Allah ya so wato an yi kaddara ni a bani iko a kansa fa kaifa amliku lakum hudud azabi ya zan mallaki sauka azaba gare ku saboda sauka azaba Allah aikin Allah ne amma dai idan aka aka aka gaya muku ku ba Allah ba ku ba to bala'i zai same ku eh Allah ya ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iya adalinta wato akwai muddata sanar ta shi gaya manzon Allah ya gaya musu sannan kuma idan muka lura za mu ji ai dama ita wannan sura katokan tana magana ne akan annabi Yunus alaihi salatu wassalam dan ma annabi Yunus ya samu irin wannan bakansa da al'ummarsa har ma ya masa alƙawarin azaba azaba za su zo musu kwana uku masu zuwa kwanan farko za su fara ganin gari ya fara yin ja kwanan uku za su ga ya fara ya canza kala na uku za ga ya koma baki kirin to na uku kuma sai azaba gaba daya to da suka fara ganin wannan makhayil azab alamun azaba sun to sai kawai suka koma zuwa ga Allah suka dinga roƙon Allah Allah mun tuba mun yadda mun yi ba daidai ba shikenan sai Allah ya janye azaba za mu zo nan gaba mu karanta cewa ba dan wala ummatu wato ba dan ita wannan al'umma ita kai aka taba yi haka ai niyyar za a yi mata azaba kuma a janye amma duk sauran al'ummai da an yi ne za a musu azaba su sha musu mutanen annabi Lut ne mutanen annabi Nuhu ne mutanen annabi Salihu ne da aka yi musu a da wanda aka yi musu tsawa da wanda aka musu girgiza guguwa da sauransu to da irin wayannan a yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kalla to a wannan aya fala yastahiru satan wala yastaqdimuna wa'azi ne domin an ce duk wani mai rai wanda ya samu wadata ko ya sami yadda zai yi to sai yayi kai kawo sai yayi sai yayi da na sani ko sai ga wani dattijo ya zo yana zuwa sai da tijan nan yace to ina son ganin sarki ne fadawa aka kansa sarki ce aku kyale shi zo menene yace ai ina son zan magana ne da sarki sarki to ana jinka yace ai a kunna nake so zan yi magana da kai sarki dai ya hakura ya yace to bismillah ya sun kuyo kawai sai wannan da sai ce masa ai ni mala'ikan mutuwa ne ai yana gaya wa sarki wannan magana hankalin sarki tashi to yanzu ba a yi haƙuri sai an koma gida bai ta ina ai an gama ai yanzu za a yi ta eh a tashi kawai sai ga sarki ya faɗi shi ne malam malam ya faɗi kita ina yan sandan ina sojojin ina fadawan duk babu to wannan shine fala yastakhirun sa'atan wala yastaqdimuna da lokaci yayi ba jira ba jinkiri kiza wannan sababi ne ake gani wani ya zazzabi wani ya kwana bi sai a kwantar a tayar wani an je asibiti an yi kaza an canja masa asibiti ko a'a an ma je asibitin sun ƙi karɓa sai da aka tafi wani asibitin suka janyo mana hanya ya mutu to da ma san Allah ya kaddara zai mutu a wannan lokacin ba wata magana ko an je asibiti ko ba a je sai ya mutu haka nan za a ga irin wato shi ta sababi ne mutuwa tana nan za ta nan da yawa amma sabonta wato mutuwa ɗaya ce sabon mai yawa ne wani za a ga hatsari ne lafiyar sa kalau duk yadda ake kare jiki da kare lafiya yana yi amma sai Allah ya jarrabe shi sai aka zo aka yi hatsari sai mutu kai wani ma za a ga lafiyar sa kalau komai lafiya ya kwanta bacci da safiya aka waye gari ya mutu to irin wayannan shine la yastaghfiru sa'atan wala yastaqdimu to akwai wani hadisi kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato idan mutum yana so a tsawaita masa a rayuwarsa a ƙara masa arzikinsa to ya sadar da zumunta ma'ana idan kana da ƴan uwa ka dinga sadar zumunta kana kyautayi zuwa gare su wannan zai sa ka ƙara rayuwa ta ƙara tare da kai sai aka ce ah to yanzu ya zami da wannan ayat an ce idza jaa ajalum la yastahimu sa'atan wa la yastaqdimuna in ajali ya zo ba jinkiri ba ƙari to ya kuma wannan hadisin zai zo yace a a za a ƙara wa mutum in ya sada zumunta za a ƙara masa rayuwa to sai malamai suka rabu gida wajen uku wasu suka ce abin da ake nufi da hadisin shine idan mutum dama aka yana ayyukan alkhairi yadda ya kamata ko zai shekara ɗari ko zai shekara tamanin ko zai shekara casa'in to yanzu misali rayuwar ta ta ta allake a wajen Allah ne wa inda umar kitab wannan ba su magana kansa an gane ko domin yamu Allah man sha'u yasabbitu wa yadul umar kitab to haka a wajen Allah Allah ya san ya zai yi zai kyauta ba zai kyauta ba ya sani cewar za a ƙara masa ba za a ƙara masa ba Allah ya san wannan to amma abin da ke cikin launin mafuzu shine wannan da ake magana a kansa mu'allaki ne idan ya kyauta shekara ɗari in bai kyauta ba shekara sittin ko shekara hamsin ya rasu to wannan ta'allukin da aka yi shine annabi ke magana a kansa wanda yake so a ƙara masa rayuwarsa isar zumunta ashe isar zumunta sai sa ka kai shekara ɗarin nan da aka kaddara maka sun tabako amma da baka sa zumunta ba sai ka iya wannan shekarun na farko da aka yi magana iya nan ba ƙari wannan fasar malam farko kenan malamai na biyu suka ce a dala yaran nan ku ku dinga mana shiru kai can wajen shehi ha malamai na biyu suka ce abin da ake nufi da la yastakhiruna satan wa la yastaqdimuna ma'anarsa shine Allah isin ya albarka a cikin rayuwar sai ga shekarun da kai yan kaɗan ne amma an amfani da al'umma da yawa an gani kaga she ya rasu bai rasu ba domin yanzu ga ambatansa yana nan da yawa ana taɓa da ko yanzu misali a imam malik yau din an faɗe shi ba san adadin faɗarsa a duniya ba kuma ya rasu yau sama da shekara dubu da mutuwarsa amma an faɗe shi nan an faɗe shi a can an faɗe shi a can saboda Allah ya sa albarka a cikin rayuwar tasa haka duk manyan malamai da irin irin hidimar da suke wa addini sai ga wato wannan hidimar Allah ya sanya albarka a cikin ta da yawa nawawi shekara sa 45 45 amma ina da littafi da in rubuta an gane ko a wani shahin muhazzab wato al-majmu kenan wanda shi wannan littafin kansa wajen juz'i 45 ne shekarunsa arba'in da biyar a duniya ba ɗaya wannan ba wai wannan ba kenan kaga mu wani ma sai ce ai arba'un hadisan kawai sani na nawawi ko kuwa ya san arba'un hadisan ya san riyadu salihina ya san kuma shirin da yau sai musulun juz'i goma sha takwas banda wannan lissafin da muka magana yanzu almajmu shan muhazzab amma shekarunsa gaba ɗaya arba'in da biyar haka Allah ya sa albarka a cikin rayuwar sai zaman toga shi kullum a ɗauki samunsa a amfana a fa'idantar da shi. Imam Suyudi shekara ta ɗari tara sha ɗaya rasu amma malamai suna cewa ba a san adadin rubutun da ya yi ba malam yana gaya mana da za a irga shekarunsa kowace rana sai ya samu littafi guda ɗaya kowace rana a cikin shekarunsa sai ya samu littafi ɗaya saboda kawai bawan Allah Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa wani ma wasu ma malamai suna cewa an halitta shi ne dangin talibi kawai yanzu nan da an yi magana sai kawai sai ya rubutu eh sai ya rubutu ya rubuta akwai wani ɗalibinsa ana kiransa Dawudi yace wallahi akwai ranar da a rana guda Imam Suyuti sai da ya rubuta littafi guda uku a rana guda littafi uku a rana guda ita hakikin sai ya rubuta su baki to kaga duk irin wannan albarka ce an amfani da lokacin an fa'idanci lokacin kuma Allah ya sa albarka cikin a cikin ayyukan irin wayannan su ne fasara ta malamai na biyu kenan malamai na uku suka ce a yo ai wannan abu ne mai sauki ba Allah ne mai iko akan komai ba ya ce la yastahduna satan wala yastadununa amma in muka duba zamu ga hatta ita wannan aya mai Allah yace idza jaa ajaluhum idan ajalin ya zo fala yastahduna satan wala yastadununa ba za su jinkiri ba ba za kuma ƙara musu ba to idan bai zo fa ko ai an kawo sharadi yawa shi ku sharadi sai ya zo sannan za a samu shuruɗi to tunda an ce idza jaa ajaluhum in ajali ya zo to idan bai zo fa shikenan yan wallahu ma sha wa yusabit shikenan sai kawai Allah ya to dawa ne an yi an yi an yi an yi wato zai zai shekara 100 to yanzu an ƙara masa shekara 150 ne tun da me ajalin bai zo ba da ya zo ne ba wata magana sai da suwa amma bai zo ba shikenan ba wata magana kuma za a ci gaba da abin da yake abin da yake akwai Allah ya sa mu dace kuma kuma mu gane shi wannan ajali da ake magana ba mun kullun neman arziki ba kullun neman kuɗi ba ba yadda muke neman kudin haka da muke neman mu kuma sai muka yadda zabi ko eh amma kuma duk ba wanda zai faru sai abin da Allah ya kaddara shi za kullum ake buƙatar mutum ya ta koma zuwa ga Allah sai zama lafiya lafiya wata ilma wa kam min fatan ko yarhu wa yazu lahiyar wa qad nusijat akfanuhu wa walaihi za ga yaro yana ta yawo yana ta tsalle tsalle fada nan fada nan amma a shi a wannan ranar an riga an nade likafanin su bai sani ba kawai sai can yamma sai maka wani ya rasu ya rasu ya rasu mana ta zira nan ba a yau ina ruwan Allah da wannan zazun ka an gama kawai shi kenan magana ta wuce an tafi saboda haka irin wannan shi za kullum sai mutum ya dinga iya bashin kokarinsa wajen kulawa da harka ta Allah kasa akwai wani lokacin da za a dinga wa'azi sai ka dinga jin kamar ba da kai aikin ba an gane ko eh kawai wa'azin kamar wai ya tafi wani guri ne can kai ba kai a ciki ko kana magana mutuwa a ina wannan ai musu mun yi tsufa mun yi jikoki da ƴaƴa da sauransu eh wai ga ma bayan kai da kanka ka san cewa akwai abokanka wanda ka girme su sun rasu akwai yara kai akwai inda kai ba ma yaro su akwai waye da sun rasu ashe ka san cewar lamarin ba hannun ka yake ba lamarin hannun Allah yake don haka lalle da ƴan uwa mu iya bakin uwar mu zan kulawa da abubuwa na addini da kuma tuba zuwa ga Allah mu nemi kyakkyawan makoma mu nemi mu roƙi Allah Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karbe mu cikin sutura a zaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm رأيتم إن أتيكم عذابه فيجعل نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Allah ya ce qul ra'aytum in atikum azabu bayatan wa naharan ma ba yastazinu al-mujrimuna qul ga ya musu ya rasulullahi wato ara'aytum ku bani labari in azakum azabu in azaba Allah ta zo muku bayatan da daddare aw naharan ko da rana ma za yastazinu al-mujrimuna me mujrimai wala sune mushrikai me suke neman gaggawa ba suna ta magana cewa yaushe wai kunna mutai hazal wa da yin gudun gina ba to me na gaggawar me neman gaggawa da kuke yi anan wajen fi wazo zahiri mawdi al-mudmari wato jima istifhami anan wajen jawabin shar'i ne kamar ka ce idza atit idza atituka ma za tu dini in nazo maka me zaka bani ma'ana can da suke cewa yaushe ne yaushe ne to ku me da muku ne idan Allah ta zo eh anan abin da Allah yake nufi shine tsoratar da su wayannan kafirai akan girman abin da suke neman waye zo ai ma ba su nema ba zai zo ba sun saba Allah ba mun suna ganin sun kai matsayin sun kai matsayin su yi to azaba tana nan zuwa Allah ka kiyaye mu mm ثم إذا ما وقع آمنتم به mm آلان وقد كنتم به تستعجلون Allah ya ce a sun mai zama wa ƙa'aman tumbi alana wa ƙarkun tumbi ta sajiduna wato a nan sun sayo ayar da aramomi suke sa wai wai tumbin ƙur'ani ko wai tumbin ƙur'ani guda bakwai eh a shafak tumbi aman tumbi ko yawa to wannan kasan su aramomi akwai gigar musu na musamman ko eh wani abun kuma sai ga kamar da dan abin yayi yayi yawa eh wayan ce wannan ma sakata an musa gaba ita sosai ta daki amma ta Qur'ani ne ta kare wala ma sakata eh wai sakata sai dai ta daki ko yanzu eh ita kadai ce ga dai babu kenan go yawwa to irin wannan a wato Allah ya ce asumma idza ma waqa amantu bi yanzu can kuna cewa yaushe azaba za ta zo yaushe azaba za ta zo ku so kuke yi sai lokacin da ma waqa abin wato sai a wannan lokacin da ya auku ma'ana azaba ta zo muku amantun bi sai ku yi imani da Allah ku ce eh kun yarda da cewa Allah ɗaya ne za ku ba Allah ko ku kun yarda cewa wannan azaba da ake sauran zo muku ta zo muku kun yarda azaba ce shi da abin da Allah ya gani wato a wannan lokacin za ku yi imani ku sani ba ai a wannan lokacin ko kun yi imani ba za ka ba ba za ka ba da gurin ku ba za a ce da ku me alana sai yanzu za ku yi imani alana tuminuna wa qad kuntum bi tasalluna bayan da kuna cewa yaushe azaba za ta zo kuna ta gaggauto ta istizan saboda wulakantarwa sadaka a wannan lokacin ba nan can a a a- a imani ai ko fir'auna ma shi ma da abin ya same shi ai kaga ya gwada ya gwada cewa a amantu ko wai ya yi imani da abin bi ma amana bi bani isra'ila wato abin da bani isra'ila suka yi imani da shi ya yi imani da shi amma me Allah ya masa a rana wa kara sita kabulu kaga ashe kaga ashe wannan lokacin ba ta fa'ida ba dama ana cewa ita tuba ko istighfari ko neman yafiya Allah an gane yana yiwuwa kafin mutum ya zo gargara malami gargir da ka zo gargara kuma magana ta wuce yawwa a wannan lokacin da idza balagtu hukum wa antum hina idan tanzuruna a wannan lokacin ba zan tanka ka tuba kuma ka tuba ka tuba iska kamar tuba ne kuma na sauran mutane idan aka ce rana ta bullo daga yamma ai kullum rana ta bullo daga gabas ne ko ta fada yamma to yayin da ta juya yanzu kuma a wannan ranar ga kara ce ka kalau ga komai amma ba zan san tuba in ma ka tuba ba za ka ba Allah ka kiyaye mu da wannan lokacin eh Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye hawalin mu a wannan lokacin baka manzo Allah sallama eh a wannan lokacin ba zan san kuma a wannan a wannan lokacin fa kowa ya san kuma ko masa idan kowa gashi na rubuta cikin sa a goshin kowa gashi dan aljanna wani dan wuta aka za a dinga kasuwanci a kasuwa ya kai dan aljanna eh ya billahi eh dan wuta ya san dan wuta ne ba wata magana eh to Allah shi yayin eh Allah ka sa ba rabon wuta a jikin mu baki daya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan wuta da muke cikin sa albarkan wayannan kwanuka da muke cikin sa masu tsada eh wayannan kwanuka ne masu tsada wanda ya kamata lalle yan uwa mu tashi tsaye mu roki Allah mu kuma nemi gafara Allah da yawa mu kuma mai da hankali ga Allah wato na neman kusanci zuwa ga ubangiji sannan kuma ba bai hana mu nemi duniya ba kuma ko yawwa wala tansa da sirrin mai duniya yawwa da abin da ake nema wajen Allah a roƙa Allah shi ke da komai kuma zai bayar Allah ya bamu albarka manzo Allah sallama saboda haka wannan shine abin da ita wannan aya take nufi a ga ya musu cewa ku dan to sai ta su ne Mm.
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد Mm.
هل تجزون إلا ما كنتم تستأجرون Allah ya ce taksi wani ko? Eh, sun maƙila, eh, sun ما maƙila, كنتم تكسبون eh, sun maƙila lillazina zalamu zuqu azabal khuld hal tuzuna illa ma billahi ma kuntum taksibuna. Wato sai a gaya wa wayannan da suke zalunci ma'ana wannan mushrikan. Me za a ce musu? Zuqu azabal khuldi. Ku ɗanɗana azabar dawwama. Ayil lazi ta hajjuna fi wannan za ku dawwama a cikin sa. Wato shine azabar wutar jahannama in an shiga ba zan fitowa domin arna ne. Duk mutumin da yake kafiri in ya shiga wuta ba wata magana. Wannan babu wani imani a tare da shi babu zancen a ce an zo sai su an fito da shi yawa sai a ce da su hal wato tuzo illa ma illa bima kuntum tafsiruna ai ba za a saka muku da komai ba sai da abin da kuka mance kuna tsoron sa dama wannan da abin da same ku ku ga janyo kanku amma da neman gaggauto da nufin ai wato azabar daga Allah to
فيستنبئونك أحق mm.
هو ولي وربي إنه لحق وما أنتم بموجزين Allah ya ce wa yastanbi'unaka a haqqu qul qul wa rabbi innahu la haqq wa ma antum bi muzinna wato wa yastanbi'unaka suna neman labari a gurin ka ya rasulullahi kalan shi annabau wato shine labari mafi girma a cikin labarai ko dina to labari Ma- wato labari kana biyu ne akwai khabar akwai naba shi khabar shine labari ko irin labari labaran gidan rediyo ne an gane ko amma duk labari na tashin hankali mai girma to wannan ba khabar sunan sa sunan sa naba qul huwa naba'un azimun antum anhu muridun amma yatasaluna anin naba'il azimi din da naba'u to abu ne mai girma ake faɗa ake faɗa sa gurin to alam Allah ya ce wa yastanbi'una suna neman labari mai girma gurin ka ya rasulullahi eh wai suna so a haƙun huwa ma'ana wannan azabar da ake magana gaske ce kuwa ma'ana wannan alƙawarin da aka ce za a yi na azaba da tashin alƙiyama gaske ne sai Allah ya ce qul i eh muna wa Allah guda azabar da gaske ne da da ce ga ya musu ce i gaske ne ma'ana azabar nan tabba- tabbas ce wa rabbi na rantsa da ubangiji na innahu la haqqun wannan abin gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizin ba ku zamanto masu gajiyar da Allah ba ba ku ba za ku kau- wato ba ku zamanto kun kun- kun guje wa azaba ba za ku yi wannan abin ba ba ku da dama wannan eh Allah ka sa mu dace amma anan wajen ba wai ina nufin cewa Hausa ce wai a cikin Alqur'ani ba a'a ya dace da larabcin da ke cikin Qur'ani da abin da yake na Hausan mu. An gane ko? Idan balarabe wata ran kaji ya ce maka i kaga ce ha kaga ya iya Hausa. A'a ba Hausa yi ba larabci yayi. An gane ko? Yau Allah ya sa mu dace. Na'am.
ولو أن لكل Mm, Haka ne.
ولو أن لكل نفس ظلما ما في الأرض لابتدت به مم.
فآخرون نقامة لما رأوا العذاب Mm.
وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Mm, Allah ya ce walau anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi labtarat bih wa asarun nadamata lamma ra'aw al azaba Ah, wa wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamuna Allah ya ce walau an wa- wa- wato wa- walau anna li kulli nafsin da a ce kowane rai zalamat wanda ta kafirce a zulma nan wajen dama inna shirka zulmun azimun ko ai dama shirka shi ne mafi girman zalunci to a nan wajen in ga magana zulmu zulmu abin da ake nufi kenan da a ce kowane rai da ta yi kafirci wato a zai zamanto likulli nafsin kowace rai da zalunci ta- ta- tana da mafil arzi abin da ke ban kasa baki daya min al amwali na daga dukiyoyi laftadat bihi wallahi da ta ba da shi fansa na ranar alkiyama ai za mu gane mun tashi hankalin yanzu ko a nan duniya ko a nan duniya kafin a je lahira mutum yana zaune lami lafiyarsa da dukiyarsa da komai sai aka ce an cire masa wata gaba guda ɗaya tare da shi wanda yake jin daɗin ta misali a ce an cire bai da ido baki ɗaya idan ya ɗauke baki ɗaya an gane amma muloniya ne sai aka ce zaka ba da kuɗin ka rabi bayyanahu sai a yi hukunci tsakanin su tsakanin halittu baki ɗaya bil qisti da adalci wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su komai ba ma'ana duk abin da kai abin da za ka gani kenan ai na ga mana can baya cewa duk abin da dan adam ya ya ganshi a rubuce ran alƙiyama an gane wa kullu insan Allah ma da ruhu biyo nuki wa nukhrij yawm alqiyamah kitaban yalqahu manshura zai ga zai ga wannan rubutun da irin aka rubuta komai zai gani an ce hatta anil hannun fashi ya ja numfashi ya dawo da shi ya ja numfashi ya dawo da shi ai kaga wannan ba aikin kamar ne ko aikin Allah ne amma shi ma sai an rubuta dan kasancewa a ranar ba abin da zai buya numfashinka bai buya ba ga yan aikin da zai aikin da zai buya shi sa kafa zai ce kai ma li hadha alkitab la yu ma li hadha alkitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa asa Allah ce wa wajadu ma amilu habiran wala yazlimu rabbuka hada saboda wannan lokacin abin da zai faru kenan za a yi adalci kuma ba za a zalunci kowa ba eh Allah ka sa mu zama mun tsallake a wannan rana albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan duk wani arziki da ka samu a duniya da lahira wallahi bai wuce wannan ba bai wuce wannan ba wannan shine babban arzikin da babu sama da shi Allah ka bamu
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا ي... أكثرهم لا يعلمون Allah ta'ala ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ala inna wa'da allahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamuna wato ala ku faraka wannan kalma ce da ake zuwa da ita ta tambihi dan kulawa da abin da zai magana akan sa eh munasabar da wannan aya da abin da ke gabanta shine yayin da aka ambaci cewa kowane rai na kafiri zai yi burin cewa da zai mallaki abin da ke ban kasa gaba ɗaya da yayi bada fansarsa akan azabar da za a yi masa ranar kiyama eh to sai Allah ya ce ala ku fadaka ku sani cewa abin da ke sama da ƙasa duka na Allah ne ba wani abu da ya zama wato ga mallaka wani eh wato komai da ganshi a sama ne ko a ƙasa na Allah ne ala ku fadaka inna wa'dallahi alƙawarin Allah da tashi da sakamako haƙƙun gaskiya ne kuma tabbatacce ne walakin aksarum sai da cewa su wayo mutane la ya'lamuna zalika ba san haka ba eh amma komai na Allah ne kuma idan ka roki Allah shi sa a wanzu lokaci ne kamar da muke yawan faɗa na na wato bambadanci inda Allah ya bude kofofi na rahama an kulle kofofin shedan yanzu lokaci ne da kowa zai mika wuya ya roki Allah kuma ina shan ina son jan hanka jan hankalin yan uwa yan uwan mu na Gaza mu sa su a cikin addu'o'i domin yanzu hatta yin wannan karatukan da muke yi na azumin nan yanzu ba su da damar yi saboda kullum cikin tsoro da firgici ba dan masu Allah ya su masu takakken zuciya ba ai wata ilda tunan mun sun kare mutanen amma suna nan yi ake ana alkaka gida mai hawa nawa an rushe shi baki daya guri duk ya zama wato ya zama ya koma dazuzzuka kuma a haka ake rayuwa haka ake rayuwa saboda lalle ne yan uwa mu dinga jin wayannan yan uwa mu a jikin mu mu dinga jin cewa zalunta nan da ake zufa ke zalunta baki daya eh Allah ya kawo musu dauki albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kada a manta da abubuwa magabata da Allah ya karbe su a sa sa cikin addu'o'i Allah ya ƙara musu rahama mu ma kuma Allah ya kisa rahama zuwa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm Huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi
Mm, turja'un.
Allah ya ce Allah ya ce huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turja'un ubangiji shine wato da Allah yake magana ubangiji shine yuhyi yake rayawa wa yumiitu kuma shi shi shi shi ke matawa wa ilai turzauna sannan kuma gurin zuwa gare shi ne za a maida ku fil ahirati al ahira fa yujazikum bi a'malikum ya muku sakamako da ayyukan ku eh Allah ka samu samu alkhairi a cikin ayyukan namu eh wato wato wannan wato ishara ce zuwa ga shi dan adam an gane an ce ranar kiyama za ce annabi adam fito da yan wuta a cikin zuriyarka eh a wannan lokacin sai a ce a kowace dubu a fito da guda daya shine dan aljanna sauran duka yan wuta ne wato a wannan lokacin ne aka ce a za ga mai ciki ta haihuwa lokacin eh saboda ta fi tashin hankali ya ga yaro kuma ya fara fufura a wannan lokacin saboda tashin hankali eh to amma dai wanda Allah ya tsere sai kuma ya samu tsira baki daya to haka nan dai babban tashin hankalin wanda shine kullum ya zama wajibi yanzu mu tashi a gaba shine ba ka da tabbas ɗin rayuwa a kowane lokaci za a iya kiranka kiran da babu zancen ina zuwa an gane ko kiran da babu zancen ka ce a'a bari in ƙarasa abu kaza ai in kai tarihi in kai duba tarihi wato ba a taɓa samun ɗan adam wanda ya taɓa ƙarasa abubuwan ba babu kowa yana da buri a cikin ransa zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza bari in na gama kaza sai ne kaza ko yanzu ba har masu adashin shekara uku ake yi ba ko adashin shekara uku na farko to ni ko zai da adashin ai kusan sai da na farko eh adashin shekara uku ai baka tabbas eh to haka haka al'amuran mutanen mai shi saboda muna da shantakewa cikin al'umma baki daya kawai ba wani abu muna ganin cewar ma kana jin ana ba labarin mutuwa labarin wa'azin ka ba labarin waye kamar barka yake ba an gani wajibi ne dan adam ya dinga ji a cikin ransa saboda abin abin wato baka tabbas a kowane lokaci Allah ka sa mu cika da imani an ce lokacin da wani bawan Allah alƙali ya kawo wannan kissa a cikin sharhin sa da yawa sai muslim wani bawan Allah ne wanda kullum wato yana yin addu'a ta musamman bayan ya gama wurdansa yi salati ga manzala yi zikirai yi istighfari salati ga annabi sauransu to mala'ikan da yake kula da rana shi kuma bai da aiki sai sai sai addu'a gare shi to ran nan dai sai mala'ikan da yake kula da rana sai yake sai ina mi izinin Allah ya zo ya kama ziyara sai zo ya kama ziyara sai zo ya kama ziyara sun gaisa sai ce ai ni ne wani kullum abin da kake na addu'a yana zuwa mun sai to masha Allah dama na ji labarin an ce a kana da alaka da mala'ikan mutuwa da Allah ina son ka taimaka kai masa magana ya sassauta in yazo ka bar raina sai to na ai aikin Allah ne amma dai zamu magana da shi to a wannan lokacin sai ya ce ina son idan dama ta yiwu ya roki Allah inda dama ya dauke shi ya kai shi har can Paris inda yake kula da rana to sama ta hudu ne kuma sama ta hudu nan dama shine yake haska sama ta biyar ta shida ta bakwai kuma yake haska ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta hudun sannan kuma zuwa ƙasan da muke wato ƙasar ƙasar har zuwa nan inda muke ganin ta to sai ce da Allah yana son je wannan gurin ya ga wannan fadas Allah ya ba shi damar ce kai wa bawa abin da yake so aka ɗauke shi aka kai shi yana zuwa sai je ɗaura shi akan kujerarsa ta mulki shi wannan mala'ika ba ya ajiye wannan bawan Allah akan kujerarsa da yake kula da rana sai ce bari ya je in nemo mala'ika a zara'ilu yi wannan magana yana zuwa ya saba zara'ilu sai kuma zara'ilu eh Allah a ina son akwai wani bawan Allah wani dan wani jikan wani me kaza me kaza amma yace Allah yana son ka sauta wajen karɓar ransa idan an zo kaza kaza da sauransu sai to ba komai sai ya dauko list sai ya duba yana duba list sai ce a wannan a kashe ganin sa ba zai mutu ba sai randa ya zo sama ta hudu ya hau kan karagarka to a ranar zai rasu sai ce ai yana can sai ce a to ai an gama tawaffatu rusuluna wa hum la yafarduna an gama yana ku ba sami shi ya riga ya rasu imana to ai dama shine abin da suke cewa wa man kutibat maniyatuhu bi ardin wa laysa yamutu bi ardin siwa duk wanda aka ce zai mutu a guri kaza to ba zai mutu ba sai a wannan gurin kuma duk inda hankalinsa yake sai ya tafi wannan gurin akwai wani dan yayana yana yana asibiti ba shi da lafiya to an sa masa irin abin numfashin nan oxygen to sai sai ce sai ce da likitan yana so i fitsari yana so i body sai nake tambayar a iya cire masa tunda ya ce yana so zai je da kansa ya je body sai nake ce sai likitan ce a me zai hana in dai zai iya zuwa ya je da ba matsala sai bismillah sai ce in cire sai a ni ban iya cirewa ba ya zo ya cire masa da kansa shi ya san ike son ije ashe ma gurin da ake son ike son zuwa ba wanda ake yi ba shike na aka suka shi tafi da aka tafi ita tafi ina zuwa daidai bakin gurin kawai sai ya fara fuffuka ran aka zai shi a wannan gurin ashe kaga watakila mala'ikan da yake kiransa taso taso taso shi kuma nan ya matsa cewa lalle shi an kyale shi ya je gurin kuma yana zuwa gurin Allah ya karɓar sa kuma wajen baban ɗaki bane ba amma shi ya matsa cewa ban ɗaki zan shi to shine wa man kutu man yatu bi ardin wa laysa yamutu bi ardin sai lokacin yayi ba wata magana sai an tafi kuma sai an je wannan gurin ai kaman mutumin Annabi Sulaiman ne Annabi Sulaiman yana zaune da abokan zaman sa kawai sai ga mala'ikan mutuwa ya zo a sifan mutane ya zo ya gaishe da mala'ika Annabi Sulaiman sai ya kura wani ido a gurin yayi ta kallon sa yayi ta kallon sa Annabi Sulaimanu bayan an kan lokaci kaɗan sai suka yi sallama da mala'ika mala'ikan mutuwa sai ce zai fita zai tafi inda Allah ya masa umarni je aiki sai tafi sai wannan mutumin da ake ta kalla sai ce da annabi Sulaimanu yace da Allah wannan waye ne ya kura min ido haka annabi Sulaimanu sai mala'ikan mutuwa ne yace mala'ikan mutuwa yace kwarai yace a wallahi ba zan iya zama garin da mala'ikan mutuwa yake ciki ba ya kake so a yi yanzu yace wallahi so ne ka taimaka min tunda Allah ya ce wa sakarna lahu riha Allah ya sahare ma iska ka sa iska ta ɗauke ni ta kai na ƙasar India. Ya abin da nake so kai min kenan. Shi yana nan inda wato Annabi Sulaiman yake saba. Aka ɗauke shi daga nan a kai shi India. Yana ajiye shi sai ga mala'ika a gurin. Wannan mala'ikan zai da ya bar shi sai ga shi ya zo. Ya kuwa ɗauki ransa a take. Bayan ya ɗauki ransa sai sake dawowa gurin Annabi Sulaiman. Shi Annabi Sulaiman bai san me ya faru ba. Sai Annabi Sulaiman ke ce, "Yawwa mala'ika ka dawo eh." da Allah wai ɗaziya aka yi nan ka ƙura wa abokin zama na ido. Ice ai wani abu ne faru na zo in gaya ma gaskiya an gaya maka yadda al'amarin ke. Allah ya yi min umarni in je ƙasar Indiya in ɗauki ran mutumin nan. Ice amma da na zo gurin ka nan sai na kai shi. Sai ni mamaki. Kuma tun da Allah bai taimaka ne masa komai ran ba. Wannan kallon da gani wato ƙudurin Allah ni kaina ta take min mamaki. Haka shi maka bai san me zai faru ba. Sai amma tun da Allah bai min izini a nan ba ba ruwana da shi. sai ce bar na tafi inda Allah ya mun umarni ina zuwa ku sai gashi alƙawarin Allah ya cika sai gashi a gurin eh wato aka kalla da yasiri da wasata to to shi da yawa man kuti wata maniyatu bi ardin balai sai mutu bi ardin ba ba zai mutu a wani gurin ba yanzu ba ba da mai mutu a gaban Annabi Sulaiman ba shakka sai ya tafi can Indiya can inda aka yi alƙawarin kuma ya je wannan gurin sannan a gurin ba ka kira Allah ya sa mu cika imani Allah kuma ya karbe mu tare da imanin mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم فاجمعوا لما في الصدور قولا ورحمة للمؤمنين.
تو الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ya ku mutane, ma'ana ku mutanen Makka ake magana, amma anan ba iya su kare ba, tunda abin ya zama ya zama umumi. qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum hakika wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku wanda shine littafin Allah wanda a cikin sa akwai malakum wa alaikum akwai abin da yake kanku da abin da ya zama wajibi a baku wal qur'an shine qur'ani wa shifa'un shi qur'anin nan kuma waraka ne ila yau ma'ana magani ne lima fi sudur abin da ke cikin kiraza na daga aqida fatacciya da shakkoki da wato abin da yake na bata sannan kuma wa hudan shiriya ne shi lil mu'minina wato wa hudan wa rahmatun sannan kuma rahama ne shi ga mu'minai mana shi Qur'ani waraka ne kuma rahama ne ga mu'mine baki daya eh saboda haka duk abin da ka taso ka nemi Qur'ani zaka same shi an gane ita wannan aya tana daga cikin ayoyin da ana jigo wato ake yin magani da su idan larura ta zama ta yi tsanani akwai wasu ayoyi da ake ayatul shifai ayoyin waraka guda shida a Qur'ani an gane tun daga kan wayashku suduru qal mu'minin sannan wasu fa'ul lima fi sudur sannan ya kharaju min bayna min bayna min bayna sharabun ko mukhtalifun alwanu fi shifa'ul linnas sannan wannan zumin qur'ani ma wasu fa'un rahmatul lil mu'minina sannan wa idza maritu fa huwa yashfin sannan qul wallazina amanu hudan wa shifa wayannan ayoyi zamu ji duk inda waraka take Allah ya ambaci da qur'ani to idan mutum ba shi da lafiya ya lazumci rubuta su yana sha to Allah zai warkar da shi domin Qur'ani dama waraka ne da kuma duk warakar cikin Qur'ani aka tattaro baki daya aka haɗe su baki da guri daya wasu malamai suna cewa idan mutum larura ta kai mutuka an rasa yadda za a yi an gane to ana rubuta a wani babi na musamman a cikin ashfa fasulun fi ibra'il marba wa zawil ahati za zai zaka zai kai kamar shafi ɗaya da rabi to idan mutum ya rubuta shi wannan babin gaba ɗayansa sai kuma a rubuta ita wannan ayatu shifa'i ayoyi shida sai kuma a karanta alburda a rubuta alburda an gane amin tuka kur jiranin ko birin salamin masu dan anjara min mugratin bidani yawa abu ya tuwa kana ta kan karshe kenan ko sittuna ma aliyatin ko wannan wannan baiti 160 ne sannan sai a rubuta tare da wayannan ga shi wannan Irish bai guda shida ga kuma a a wato fasali na Ibrahim Marba wa zai ahad ta ashfa ga kuma alburda to in da rubuta an sha to wallahi wannan wato an yi shi ba sau ɗaya ba sau biyu ba zai yi wahala in dai ba larura ce ta mutuwa ba mutum zai bai tashi ba amma in dai larura ce normal larura wallahi Allah zai zai yayi wa mutum eh muhimmiya ce kwarai da gaske Allah ka sa mu dace da kuma wannan maganar shari'a da aka yi a cikin ta kaman bayan an ce wato waraka ce shifa'ul lima fi sudur sannan kuma wa huda shari'a ce kuma wa rahmatu sannan kuma rahama ce lil mu'minina ga wanda suke mu'minai wato anan wajen a wani haske ne Allah yake jefawa a cikin zukata ta kammalallin mutane wanda yake bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya to a cikin wannan malamai suka ce na sufaye akwai ishara zuwa ga shari'a da dariƙa da haƙiƙa abin da aka yi nufi da shari'a shine faɗin sa mau'izatu min rabbikum wa'azi daga ubangijinku domin shari'a a cikin ta ake tsarkake zahiri sannan kuma an yi ishara zuwa ga dariƙa a cikin ta aka ce wa shifa'ul lima fi suduri waraka da abin da ke cikin zukata domin dariƙa da ita ke tsarkake baɗini a bisa dukkan abin da bai dace ba sannan an yi ishara zuwa ga haƙiƙa da faɗin Allah ya ce wa hudan wa rahmatul lil mu'minina domin a haƙiƙa ne ake yin kwalliya ake ado da hasake wanda suke masu bayyana a cikin zukata wannan da ake ganin al'amura a da take gani na ido to a wannan lokacin ne wato sai mutum ya rin ganin Allah a cikin komai ma'ana ganin Allah a cikin komai shine duk abin da za ka yi ya zamanto da umarnin Allah kake yi an gane ko ba irin yadda wasu suke cewa wai kowa ya zama Allah ko an ko an ga Allah a wannan sabo ne wannan sabo ne babu shakka amma yadda abin yake shine yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin da Bukhari ya rawaito cewa fa iza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabshu biha wa rijluhu allati yamshi biha kaga a nan wajen ai ba ana nufin cewa wai Allah zai zama zai zama hannun mutum ko zai zama kafan mutum ko zai zama kunnen mutum ko zai zama wato idan mutum ba a'a me mutum zai karanta an gane sai ya zamanto abin da dan adam zai karanta zai karanta abin da Allah ya yarda shi me dan adam zai zai zai zai zai zai gani abin da zai gani abin da Allah ya yarda shi ne me dan adam zai ta kafa ya je abin da zai je abin da Allah ya yarda je ne me dan adam zai sa hannunsa ya taba abin da Allah ya yarda ya taba ne shine ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yusiru bihi da sauransu kuma a wannan hadisi wanda ke cikin sahih bukhari zamu ga faduwar yan tawili masu kore tawili masu cewa idan hadisi ya zo ko aya ta zo a cikin nafsi ba zancen tawili a ciki yadda take haka take to yanzu a wannan za kenan gashi Allah ya ce idan na so bawa sai in zama idansa ko sai in zama jinsa sai in zama ganinsa sai in zama hannunsa sai in zama kafarsa idan babu tawili ya za masa wannan ayat wannan hadisi kuma hadisi ne a cikin sahih bukhari yake ba wai a cikin littattafan da za ta hadisin bai inganta ba a cikin sahih bukhari yake ashe akwai ma'anarsa kenan an gane ko to dole yi tawili akwai shi a cikin musulunci ba abin korewa bane ba Allah ya samu dace
وبفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
تو الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته kawai zalika fa yafrahu wa khairu mimma yajma'un wato gaya musu ya rasulullahi ya fadlillahi da fadlan Allah wanda shine musulunci wa bi rahmatihi da rahmatsa wanda shine qur'ani an gane ko a bisa fasar da malam yayi amma zahirin abin da malamai suke faɗa shine game da aka rawaito daga Abdullah bin Abbas rahmatihi shine annabi Muhammad domin dama annabi ya faɗa ko Allah ya ce wa ma sanaka illa rahmatan lil alamin Allah rahma ne ga sarkai sannan ya faɗa wa nasu inna ma ana rahmatun mudatun ni rahama ne abin bayarwa ga al'umma ashe manzon Allah rahama ne baki daya komai nasa rahama ne to fa bizalika da wannan fallar da ake magana wanda shine musulunci ko ko a qur'ani war rahmatu da rahama to sai Allah ce falyafrahu iya wayannan da su za ku yi farin ciki fa bizalika falyafrahu da wannan kada da farin ciki ma'ana ya farin ciki a gode wa Allah da abin da Allah yi da baiwa da shi ya yi baiwa da shi wannan ya kaso sa maulidi akwai maulidin da aka yi mana kurami eh ni sun taba gaita da kura mini suke haɗa maulidin baki ɗaya. Eh, kuma a zo na a yi maulidin. Eh, bisa cikin nishaɗi da sauransu. Saraka ba sharaɗi ne sai an ga an sa kayan ƙyalli, an yi taro, an yi kaza, an yi kaza, an kwana ana yi ko wani abu kan saka sannan a kira shi maulidi ba. Inda ka yi farin ciki samu manzo Allah ka yi maulidi. Ina fatan gane. Eh, saboda haka wannan a bisa wannan zai zama to duka an yi tarayya cikin maulidi ba wanda yake inkarin sa ko ba wanda yake abin da sa. Eh, saboda haka Allah ka sa mu zama to masu farin ciki da manzo Allah. kuma da ma mun faɗa a can a wani mamul kazaru yana bada labari cewa an yi farki da manzon Allah aka sun sai rasulullahi irin moldin da ake ana taruwa ana yin farin ciki da kai shin ka kusan ma me ake yi annabi ce kwarai kuwa na san me ake kuma man fariha bina farihina bihi duk wanda ya farin ciki da mu